محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka yana muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu ikon zuwa wannan guri ne albarka wannan masallaci na kan na jandarmeri a babban birnin ya mai unguwar yanzala jamhuriyar nijar a kamar yadda ya kasance duk sati muke gabatar da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci a yau ma allah ya ba mu ikon zuwa mu gabatar da wannan karatu kamar yadda yake kasancewa duk ranar juma'a tsakanin magariba zuwa isha wannan kuma shine darasinmu na wato talatin daidai kamar yadda ya kasance a cikin suratul bakara kuma wato darasi na takwas. amma ga baki ne darasin shi ne darasi na talatin muna yi wa Allah subhanahu ta'ala godiya da ya raya mu har muka zo muka kawo wannan shi ne darasi na talatin muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana yadda muka fara daga farkon alkur'ani mai girma mu ga min aljinnati wan nas insha Allah Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa sannan a jiya a wancan kai sati da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 132 ko yawan Allah ya za mu tashi farkon aya ta 133 muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci kenan aya ta 133 cikin suratul baqara muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون نعم الله سبحانه وتعالى yana ci gaba da bamu labarin wato gwagwarmaya tsakanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da Yahudawa na lokacinsa da Kiristoci na lokacinsa. Gane ko? Yahudu da Nasara ke yaya mu'amala da jayayya da fito na fito da suke ta yi da manzo sallallahu Alaihi wasallama cikin maganganunsu. Kun gane ko? Sun yi ƙoƙarin yaƙa alƙur'ani ta fuskar ma'ana ba su iya ba. sun yi kokarin yaƙa alkur'ani ta fuskar lafazi ba su iya ba yanzu suna tutayin kokarin su yi karyace-karyace su kirkira abubuwa kuma su jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala gane ko shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce am kuntum shuhada a idha hadara yaqub al-maut shin ko kuna halalce ne kuna gurin ne lokacin da wato idha hadara yaqub al-maut lokacin da wato mutuwa ta zo wa annabi yaquba alaihi salam Allah yana musu wannan wato ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su ko kuma Allah ya saukar da aya don ya nuna wato ƙaryan maganarsu za mu zo kan me ya sa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan aya iz qala li bani a lokacin da yake ce ma 'ya'yansa kiwa annabi yaqub alaihi salam ma za ta abuduna min ba'adi wa za ku bautata wa bayana idan na koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa za ku bautata wannan shi ne ake ce mame wasiya ko ba haka ba uba ya tara 'ya'yansa lokacin da mutuwa ta zo masa wato ya dinga dora su akan hanya ta daidai ya dinga gaya musu maganar da za ta amfane su bayan mutuwarsa ba ya dora su akan abin da yake mara kyau ba in gane ko shi ne annabi yaqub alaihi salam wato Allah yake tambayar yasa wato yake tambayar yahuda tambaya wacce take ba su da amsarta tunda sun faɗi wata magana ce za mu zo mu ka asar to kuna halarce ne shin kuna halarce ne lokacin kuna nan gurin lokacin da annabi wato yaquba alayhi salam mutuwa ta zo masa wato alamun mutuwa ya bayyana gare shi gane ko yana ganin alamun mutuwa a tattare da shi tunda babu wanda yake sanin wato lokacin da mutuwar za ta karbe shi banda annabawa su ana iya a gaya musu lokacin da za su mutu to amma abin da ake nufi shi kuna halatta ne lokacin da alamun mutuwa suka zo ma annabi yaquba alayhi salam gashi yana wasiya domin mutuwar bata same shi ba a lokacin iz qala li bani lokacin da yake ce ma ƴaƴansa ma ta'buduna min ba'di wa za ku bautata wa bayan idan na koma zuwa ga Allah wa za ku bautata yana so ya san aqida su qalu sai ƴaƴan annabi yaqub alayhi salam suka ce na'budu ilahaka za mu bautata ma ubangijinka Allah ke Allah subhanahu wa ta'ala wa ilaha abaika sannan za mu bautata ma ubangijin iyayenka waye iyayen naka kamar ka ce su wane ne iyayen annabi yaquba alayhi salam sai ce ila abaika ibrahima wa isma'il wa ishaqa ilahan wahida wato shine ubangijin ubangijin nan naka shine ubangijin iyayenka annabi ibrahim alayhi salam ubangijin annabi isma'il alayhi salam ubangijin annabi ishaq alayhi salam dan ya nuna maka ubangijin faɗe ne ba wai Allah daban-daban mana sai ce ilahan wahida Allah wanda yake shi shi kadai duka Allah su ne guda shi suke bautata ma in gane ko sai ce wa nahnu lahu muslimun kuma mu zuwa ga Allah kadai ne kuma mu mu zuwa ga Allah kadai muke mika wuya muke wato yin addini kenan banda Allah babu wanda muke bautata to wannan aya wato dalilin saukar da ita kamar yadda asar ya tabbata a cikin asbabun nuzul duk da nan shi ma imam mai jalalain ya kashe ce walamma qala al yahudu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta sauka ne yayin da yahuda suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam alasta ta'lam anna yaqub yawma mata ausa banihi bil yahudiyya shin baka sani bane lokacin da annabi yaqub alayhi salam ya zo mutuwa yayi wa ƴaƴansa wasiya su yi yahudanci yace musu idan na mutu na bar duniya wato na koma zuwa ga Allah to ku koma addinin yahudanci ku yi yahudanci ba addinin musulunci ba wai haka suke tambayar manzo Allah wai ba ya san da wannan maganar ba kaga wannan ƙarya ce suka shirga gata sai Allah subhanahu wa ta'ala allamul ghuyub ya saukar da wahayi daga sama ya karyata su ce ba haka bane ba ta ina suka san annabi yaqub ma eh sai dai su karanto abubuwa wato wanda yake na karya su jingina kamar yadda suka jingina ma annabi ibrahim alayhi salam yahudiya ko ba haka ba suka jingina ma wato wasu annabawan su abubuwa na karya shi yasa Allah ya wanke ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslim to anan ma kamar yadda asar ya kawo shi anan wato a cikin asbabun nuzul a karkashin aya am kuntum shuhada idza hadara yaqub al maut sai ce qala al wahid ɗaya daga cikin malaman wato tafsirin alqur'ani mai girma ko masani cikin asbabun nuzul yake cewa nazalat fil yahudiyyah ko kuma nazalat fil yahud wannan aya ta sauka ne dangane ta bada labari akan yahudawa me ya faru yace hina qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato ta'lam alasta ta'lam anna ya anna yaquba yawma mata ausa banihi bil yahudiyya shin ba kai ma ka sani ba lokacin da annabi yaquba alaihi salam zai bar duniya ya yi wa wayi wasiki ga 'ya'yansa su yi yahudanci wasu na so su yi wa manzan Allah izani suna so su tabbatar da cewa addinin yahudanci addini bayan Allah ya ce a inna dina inda Allah al-islam duka annabawan Allah musulmi da ayyansu wanda suka yi imani kun gane ko fa anzala Allah azza wa jalla sai nan take Allah ya saukar da wato qaulihi fadan sa am kuntum shuhada idza hadara yaqub al-maut shin ko kuna halacce ne lokacin da wato mutuwa ta zoma wato annabi yaqub ko alamun mutuwa suka zo masa ya tara ‘ya'yansa shi ya sara ga manya daga sun ga suna rashin lafiya suna ganin alamun wannan rashin lafiya ba za su tashi ba sai ga suna yin kokari suna barin wasiya ko ba haka ba suna faɗin duk wani abin da yake da alaka da su da na bashi ko na abu ko na wasici musamman iyaye na gari za su yi wasici ne da abin da yake na kwarai kamar yadda annabawa suke annabi yakubu haka alayhi salam wato haka yayi wasiya ga wato ‘ya'yayensa ya tattara su ya ce to idan na mutu idan na koma zuwa ga Allah wa za ku bautata wannan kaga shine uba na gari wanda ya damu da mai ruhi na ‘ya'yansa ba ya damu da gangar jikin ‘ya'yan ba bai ce ba idan na mutu to na ban muku gonaki na ban muku kaza kaza na ban muku wato dukiya ku yi kokari ku kula da ita ku kula da kaza ku kula da kaza na duniya ba shi ya dame shi ba domin ya san wannan Allah yake bayarwa Allah yake kula da rayuwar dan adam ka tara ma yayanka baka tara musu ba Allah subhanahu wataala ke tsara rayuwa yi kokari ka gina musu ruhi abinda idan an je lahira za a tambaye ka akan sa domin ka mutu baka ban musu komai ba Allah ba zai maka hisabi baka ban musu komai ba amma ka mutu baka ban musu aqida ba baka musu imani ba baka ban musu tarbiyya ta addini ba karshe duk abin da suka je suka yi a maimakon wato rashin tarbiyyar da ka ba sai ka samu zunubi domin kai ka tara mutanen banza ko ba haka bane ba baka yi musu tarbiyya ba maimakon su zanto kai musu tarbiyyar da za su aikata wani abu da zaka dinga samun lada za su yi maka addu'a ka zama wato kabar wanda yake waladan salih ko auladun salihun ya da ulat ko ba haka ba ka bar ƴaƴa na gari wanda za su dinga yi maka addu'a to amma ka bar ƴan banza kuma laifinka ne kai ne ba kai su makaranta ba kai ne ba ka zaunar da su ka koya musu addini ba idan ba ka kai su ba to ka koya musu saboda wajibi ne haƙƙi ne a kanka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya dukkaninmu makiyaya ne Allah ya ba mu kiwo kuma Allah zai tambaye mu akan kiwon rayuwa ba a ce eh sai ka tona ya cewa ai manzo Allah ya ce a tahiwa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alfahari da al'ummar sa ranar alkiyama to ƴaƴan banza manzo Allah zai alfahari da su ƴaƴa na kwarai wanda suka samu aqida da imani da tarbiyya kun gane ko kun ga dai annaba jajircewar su cewa me za ku bautata damuwar sa aqida tauhidi me za ku bautata wa bayana kaji kenan yana so ya ji menene za su kenan in aka sun abin da yake da kyau ne me zai sai ya tsora su arai amma alhamdulillah sai suka ce na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun hakan su ma Allah ya taimake shi sun sha aqida wannan ke nuna yayi aikin da ya kamata yi ko ba haka ba ya yi ba su tarbiya sai suka ce ubangijin nan naka ubangijin iyayenka ibrahim alaihi salam abul anbiya kun gane ko cikin manya-manyan annabawa manzanni wanda suka yi kokarin kafa tauhidi suka sha wahala akan kafa tauhidi annabi ibrahim alaihi salam an wuta aka jefa shi saboda tauhidi naji sai ya fara kawo shi ba nan annabi ibrahim alaihi salam menene shi a gurinsu ba uba ba ne amma sun ce ilaha aba'ika kaka ne ko ba haka ba ne ba annabi ibrahim a.s. baban annabi yaƙub ne ko ba haka ba to kaga sai zamto an kirawo kaka da aljaddu bil'ab kamar yadda yake haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira hasan da husain ya'yansa babu laifi ka kirawo kakanka da babanka misali a babina ba wai an ce ka sa ka in ka je ka dinga kiran sunanka da sunan shi ba kai tsaye a ya halatta ka ce wa kakanka babanka haka na ya halatta ka ce wa jikanka ɗanka kun gane ko to haka ya ce ilaha aba'ika ibrahima sai ce wa isma'il to isma'il babansu ne a isma'il ammi min babu taglibul ubuwa kenan taglibi bil abd kenan rinjayin uba domin larabawa suna amfani kamar da ibn kathir ya kawo shi anan yake cewa arab suna yin amfani da wato su ce ma wato uba kun gane ko suna yin amfani a ce ma am al'ab kun gane ko saboda kusancinsa da uba dan uwan mahaifinsu kun gane ko abin nan dan uwan annabi yaqub alayhi salam isma'il kun gane ko ko kaga wannan kaga wannan yake nuna cewa kenan za a iya cewa an shi ma uba ko ba haka ba to ibrahim wa isma'il wa ishaq a ilahan wahida ba su tsaya a nan ba dan kan wani ya je ya dauki shuba ya ce Allah ba guda bane ba mun gane ko ya ce ai gashi sun ce ubangijin iyayenka suka ce ubangijin ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ka azamci ko zaci cewa mutane ko masu son shubuha masu son masu karkatacciyar zuciya su ɗauki cewa ubangijin ibrahim daban ubangijin isma'il daban ubangijin ishaq daban a'a sai ce ilahan wahida ubangiji wanda ya shi kadai la sharika la ko ba haka ba shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ya ce Allah wanda yake guda gane ko wa nahnu lahu muslimun kuma gare shi ne dukan muke mika wuya muke tsayar da tauhidi muke tsayar da bauta shi shi kaɗai shi kaɗai ne ake wato yi wa bauta wannan yake nuna kaga nan ma an ƙara nuna maka bai halatta ka bautata ma Allah ba kuma ka bautata ma bai halatta ka raba zuciyarka gida biyu ba kana bautata ma Allah kuma kana bautata ma a ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun gare shi kadai muke mika wuya Allah ya bamu ikon mika wuya zuwa ga Allah shi shi kadai Allah ya sa kan muratayu da wato zuciyar mu taratayu da bautata ma kowa kuma bayan Allah ya sa mu tabbata bautan mu ga baki ɗaya da duk anwa'ul ibada muna yi muna yin ta ne ga Allah shi shi kadai wannan kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun na'am Allah subhanahu wa ta'ala wato sai yake nuna ma wato yahudawa da kuma dukkanin waɗanda suke wato a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan mas'ala wato ta faru suna faru shi yasa nan malamin jalali ne ce wa au isharatu yace tilka mubtada au isharatu ila ibrahim wa yaquba wa banihima yace ko dai ya zamto mubtada ce sabuwar magana ce aka fara da ita kun gane ko ko kuma ya zamto ishara ce Allah yake yi zuwa ga wato magana akan Ibrahim da Isma'il afwan da Yaqub da kuma ƴaƴansu ko ba haka ba saboda me su Yahudawa sun so su kirkira ƙarya Allah ya fallasa su ko ba haka ba to abinda suka faɗa ba gaskiya bane to me gaskiya Allah ya faɗi gaskiya ko ba haka ba ya ce annabi Yaqub a musulmiya bar duniya kuma ya balma wasiyar da ya yi wa ‘ya'yansa shi ne su yi musulunci ko ba haka ba su bautata ma Allah guda kenan ba bai hudanci su ba wannan magana da suka faɗa ƙarya ce ba gaskiya ba to sai Allah ya ce tilka ummatun qad khalat waɗannan wato wata al'umma ce wacce ta riga ta gabata wato ta shuɗe an yi ta ta yi abin da za ta yi wato ta tafi mun gane ko shine tilka ummatun qad wato wannan wata al'umma ce wacce ta shuɗe laha ma kasabat tana yana gare ta abin da ta aikata alkhairi ta aikata Allah ya tabbatar mata in ma ba alkhairi ta aikata ba ya tabbata gare ta abin da ta aikata ballanta na Allah ya bada shaida ayyukai alkhairi ta tabbatar to laha ma kasabat kenan abinda ta aikata yana tabbace yana gare ta shi za a nuna mata a ranar alkiyama shi ne za ta samu a wurin Allah subhanahu wa lakum ma kasabtum kuma abinda kuka aikata shi za ku gani shi za ku haɗa shi a ranar alkiyama amma wala tusaluna amma kanu ya'malu ba za a tambaye ku ba dangane da abin da suka aikata su ma kuma ba za a tambaye su ba dangane da me abin da kuka aikata kenan abin da ake so a nuna ana shine dangantaka mun gane ko ba ta da amfani a lahira kai dan wane ne tun da kaga dan annabi zamansa dan annabi bai amfane shi ba to dan waye kuma zai yi amfani dangantakarka da dan waye zai yi amfani a ranar lahira annabi manzo annabi nuh eh ku duba annabi nuhu annabi ne manzo ko ba annabi ne manzo ba annabi ibrahim menene annabi ne manzo kuma ne khalili amma mahaifinsa dangantakar su zai amfani a ranar alkiyama ba zai amfani ba domin a ranar lahira dangantaka ba ta amfani abin da yake da amfani shine iman wa amalu salih yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar alkiyama abin da yake da amfani shi kadai shine zuciya mai kyau da aiki na gari wanda ya je da waje wa Allah subhanahu wataala da zuciya wacce take fara babu shirka kun gane ko tauhidi tsantsa ya nisanci bid'a duk abin da Allah subhanahu wataala yake so ya aikata shi yake aikata wannan ita ce zuciyar da za ta amfani amma dangantaka kai dan waye ka zama duk dan abin da zaka zama ko ba haka ba kamar yadda sha'ir yake cewa kun ibn man shirita ko ba haka ba ka kasance dan duk wanda kake so amma waqtasib adaban ka zama mai ladabi yughnika mahmuduhu an nasl zai wadatar da kai ladabinka da aikinka na kwaranka da zan kasancewarka mutumin kirki zai wadace ka da ka nasarta kanka da kowa ko ba haka ba yace laysal fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqul ha ana da yace da na kaske da wanda yake amsa sunan da shine wanda zai ce in an ce waye kai ce ni ne ni ne wane wanda kaza ko ba haka ba daga an faɗa alkhairin sa shi ya wadatar da shi ba sai ya dinga cewa ai ka san ka san wannan ka san sarkin nan ko ka san wannan malamin ko ba haka ba ko ka san wannan mutumin kaza kada neman ne inda zai zaka nemo wani ja ko ba haka ba matsayi a ka zama kai kanka me ka zama na kware ka zama mutum kirki ka yi kokari ka aikata alkhairi shi yasa Allah yake nuna ma yahudawa wato da duk ma wanda suka ba hanyar su da duk mutane wa'azi ne ga baki da tilka ummatu qad khalat wa'ancan mutane ne ko waɗannan an sa musu tulka dan a nuna maka matsayin su domin ismul ishara lilba'id idan an amfani da shi ana nuna matsayin abu kamar da Allah ce zalikal kitabu la raiba ba ana so a nuna ma qur'ani yana nesa da kai bane a matsayin alqur'ani ake nuna mun gane ko girman sa litta'zim nan ma da aka ce tilka ummatun qad kalat ana nufin waɗannan wanda aka bada labarin su tun daga Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ko da Yaqub da aka kawo labarin su aka faɗi mutane ne nagartattu da su da zuri'ar su Allah guda ɗaya suka bautata ma ko ba haka ba ga Allah kaɗai suke bauta sai aka ce to tilka ummatun qad kalas wannan wata al'umma ce wacce ta shuɗe ta gabata laha ma kasabat abinda ta aikata nata ne walakum ma kasabtum abinda kuka aikata kuma yana nan za a nuna muku shi a ranar alƙiyama man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wala tus'aluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba dangane da abin da suka kasance suna aikatawa to haka nan sai ke bil aks mala abdullah wato su ma ba za ku su ma ba za a tambaye su ba abin da kuka aikata idan wani ya aikata shirme kun gane ko ba za a tambaye ku ba dan dangantaka ku da su misali wanda ba hakika a kansa amma ya bai ci karo da bayanin da na yi muku ba cewa in baka ba 'ya'yanka tarbiyya ba kun gane ko baka karantar da matarka ba ko ka kai ta makaranta tunda waɗannan haƙƙi ne akan ka ka ba su tarbiyya to anan ne idan suka yi aikata wani laifi saboda baka sauke naka aikin ba baka yi ba da haƙƙinka ba shi yasa nan zai shafe ka saboda ai Allah ne ya dora maka ka tarbiyyatar da su ka ba su ilimi to in baka yi ba ko baka sa an yi ba in ka yi suka bujure maka wannan baka da matsala amma idan baka yi naka aikin ba wannan zai shafe ka mun gane ko shi yasa wannan zai ƙara nuna maka annabi annabi yaqub alaihi salam ta yi ma za ta'buduna min ba'd kaga kenan akwai aikin sannan ayatin cikin suratul eh abin nan suratul tahrim ne ko Allah subhanahu wataala yake yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara mun gani ko ya ku waɗanda kuka imani ku tsamar da kawunanku daga wuta da iyalanku kaga ba a ce kawai kai kanka ka tsamar da kanka ba da yawan mu kuma muna samun kuskure sai ka gan mu mu muna kokarin zuwa masallaci muna kokarin neman ilimi amma kuma iyalin mu ba ma tuntuba su wani wallahi gashi nan shi ba masha Allah ya iya karatu amma matarsa bata iya fatiha ko ba haka bane ba ana samu har sun malamai da yawa sai ga sun damu su karantar da al'umma amma ba su damu da iyalinsu ba wannan kuma kuskure ne laifi ne babba dole da kake koyar da al'umma wato iyalinka ma fi zama wajibi a kan domin su fardu ainin ne waɗannan da kake karantarwa fardu kifaya ne za kama bihil ba sakat an baƙi idan wasu suka tashi suna aikata ba dole ba ne yanzu idan wayansu suka ce za su karantar ba dole ba ne sai na karantar bai zama wajibi ba ainin a kai sai yanzu yan karantar da matata da iyali na wanda yake wajibi wanda Allah zai tambaye na ko ba haka ba to mu yi kokari shawarar da nake ba kowanne ya dinga samar da matarsa yana tana mai karatu yana ji na fatiha ya tabbatar ta iya karantawa ko ba haka ba ya tabbatar ta iya sallah ya tabbatar ma tana yin sallah da yawa ba sa duba matan ma suna sallah ko ba sa kuma wannan fa shine fa yafi zama matsala akan tuwo ba wallahi dan baka bata tuwo ba Allah subhanahu wata'ala ya san baka da shi ne wannan ba zai kama ka ba duk da shi ma haƙƙi ne amma babban haƙƙin wallahi shine ibada addinin da ɗayanka karka damu da sai ka sai musu kaya masu kyau a yi ƙoƙari na gyara zuciyarsu yi ƙoƙari ka sa su zama masu imani su zamto masu tarbiyya wanda in ka mutu za a wato haihuwar da kai musu za ta yi maka amfani wannan shine wallahi mu tsaya mu yi kokari mu gyara gidajen mu da yawa za a gani wani yana da addini amma wallahi iyalinsa ba su da addini daga yi kokari ka zamto jarumi ka zamto namiji a rujalu qawwamu na ala nisa kar ka zamto wanda kawai a daga kaji mata kamar yadda wani malamin mu yake faɗa ya ce da kaji mata suna cewa na gidan mu ba ruwan shi wato bai da matsala wallahi kana cikin matsala inda ka saboda baka tsayawa kana kula da addinin su kun gane ko ku dinga tsaya ana tambaya an yi sallah ka tabbatar da asuba kafin ka fito ka tabbatar sun yi alwala sun shirya ka ce wai tashi su zaka ka fito a a yi kokari kafin lokacin sallah da minti ashirin kowa ya tashi ya yi nafila ka bar su suna nafila sai ka ji an ce assalatu wato alfijir ya keto ka tabbatar suna farke sai ka fito sai ka mata tun da ba wajibi bane su tashi sallah yara kuma ƙanana tun daga ɗan shekara bakwai ka taho da shi masallaci da zo ya saba in gane ko in ya kai goma kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wato in aka umarce shi ne ba sai abu ne shi dan duka wannan fadan tarbiyya bugun nan da aka yi fa ba dan ta zama wajibi gare shi dan ya saba ne ya san cewa kafin ya kai lokacin balaga ya saba yana yi wannan shine haƙi wallahi mu kula da wannan sosai bangaren ibada da tarbiyya Allah ya sa mu dace wa wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye su ba wato dangane da abin da wala tusaluna ba za a tambaye ku ba amma kanu ya'malun dangane da abin da suka aikata Allah ya sa mu aiki na gari sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين نعم
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu wa qalu suka ce su suwaye ahlul kitab kenan yahudu da nasara gane ko kunu kunu hudan suka ce ku zamto yahudawa aw nasara ko kuma ku zamto kiristoci gane ko tahtadu sai ku shirya jin ji ba yahudi wai ka zama ba yahudi sai ka shirya ba nasare ya ce ka zama ba nasare wai sai ka shirya gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce kul ka ce da su bal millata ibrahim hanifa bari dai ai ka kaddara bal ai an bal nattabi'u millata ibrahim bari dai mu ba hanya annabi ibrahim ko kuma muna bin hanya annabi ibrahim salam wacce take millata ibrahim hanifa hanya wacce take miƙaƙiya hanya ta gaskiya wacce ta karkacewa dukkanin addinan da ba na gaskiya ba wato sai addinin gaskiya shine addinin musulunci mun gane ko ita zamu mun gane ko sannan suka ce wa ma kana minal mushriki mun gane ko wato su mu'minai ba su taba kasancewa daga cikin mushrikai ba kenan ko kuma millatar ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrik annabi ibrahim alayhi salam bai taba kasancewa daga cikin mushrikai kun gane ko anan wato Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan aya ne a sakamakon kamar yadda aka kawo a cikin asbabun nuzul wato kamar yadda aka kawo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda habrul umma malamin wannan al'umma daga cikin wato malamai waɗanda suka san littafin Allah daga cikin sahabbai yana cikin sahabbai manya wanda suka san littafin Allah suka san tafsirin alkur'ani mai girma mun gane ko yayi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ce nazalat fi rusul yahud al-yahud madina wannan aya ta sauka ne dangane da shugabanni na yahuda na madina kamar wa ya ce ka'ab bin ashraf mun gane ko dawa da malik bin shayf mun gane ko da kuma wa abi yasir bin akhtab da abi yasir dan akhtab ya ce wa fi kuma ta sauka wa fi nasarar najran ko nasara ahli najran da kuma ayat ta sauka saboda annasara wato kiristoci na garin najran kun gane ko ko na najran ya ce wa zalika annan mukhasamul muslimun wannan aya ta sauka ne saboda su waɗannan yahudawa da kiristoci sun yi husuma sun yi ja'in ja sun yi musu da musulmai fiddini a cikin abin da ya shafi al'amari na addini kun gane ko kullu firqatin taz'am annaha haqqu bi dinillah kowace wato firka jama'a daga cikin yahuda ne ko kuma kiristoci suna raya cewa su ne akan addini na gaskiya mun gane ko wato addinin Allah na gaskiya min gaire ha kuma bayan wajenta kamar yanzu misali yahuda suna cewa su ne akan addini na gaskiya kun gane ko hakanan su ma kiristoci suna cewa nasaranci nasaranci ne addini na gaskiya kenan kiristanci ne addini na gaskiya kamar yadda Allah ya gaya mana a ayoyin baya ko ba haka ba da yake fada wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay Allah yake ba mu labari yahuda suna cewa nasara ba akan komai suke na addinin gaskiya ba haka nan kuma nasara suna cewa yahuda ma ba akan kowane addini suke na gaskiya ba a wata ayar Allah yake ce mana وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يهودا suka ce babu wanda zai shiga aljanna sai yahudawa haka nan nasara suka ce babu wanda zai shiga wato aljanna sai nasara a wata aya sai Allah ya ce to idan haka ne ul in kanat lakum ad-darul akhirah inda Allah to kace da su ya ma'aikin Allah idan har ya kasance kowa ya ce aljanna ta shi ce shi dan aljanna ne shine zai shiga aljanna inda har ya kasance aljanna ta ku ce to fatamannawul maut abinda ke sa a shiga aljanna shine ne mutuwa to da Allah kowa ya burin ya mutu wannan mata in kuntum sadiqin ku yi burin a mutu sai a shiga aljanna mutuwa ita kadai za ta sa me a je a shiga aljanna ko in kuntum sadiqin in har kun kasance akan gaskiya ku Allah ya san shi da ya halicce su ya halicce mu ya fi mu sanin su ya san ba za su taba burin mutuwa walan yatamannahu abadan bima qaddamat ayyuhum ba za su taba burin mutuwa ba saboda sun san sharrin da suka yi sun san mummunan aikin da suka aikata babu wanda ya kai su san rayuwar duniya mun gane ko wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa min alladhina ashraku su suka fi kowa san rayuwar duniya da za a samu a ce daga cikin su lauya ammara alfa sanatin ko ba haka ba wadda ahadum lauya ammara alfa sanatin ko ba haka ba da dai ɗayar su zai so ya burin cewa ya samu Allah ya sa ya shekara dubu ya rayu a ɗaya shekara dubu lauya ammara alfa sanatin Allah ce to ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar wannan bashi shekara dubun ko fiye da dubu da Allah zai bashi hakan ba zai sa a nesantar da shi daga shiga wuta ba ko da Allah ya baka shekara miliyan ka gama ka cinye shi ina tun mutanen da aka yi tun lokacin annabi Dawud annabi Adam alaihi salam farkon annabi da aka Allah ya halitta ina su su mutu su koma ga Allah akwai wanda sun shekara fiye da dubu a rayuwarsu kuma sun tafi sun yi shekarun sun cinye sun tafi ko ba haka ba to ka gani kenan kakka ruku da yawan shekarun da zaka a duniya a'a kai kokari ka aikata aikin alkhairi kai fatan Allah ya baka koda takaitaccen rayuwa ce amma mai cike da albarka kuna jin ana Imam Nawawi ko Allah ya masa rahama yanzu naka tambaye ka liman Imam Nawawi shekarar sa nawa a duniya ai sai ka tinkari dari ko ko ba haka bane imamun nawawi in aka ce shekararsa nawa sai ku ji an ce kamar ɗari ko saba'in ko a imamun nawawi shekararsa arba'in bai wuce shekara arba'in ba amma duba ka ga albarkar rayuwa eh arba'un hadith wacce duniya ce bai shiga ba ana karanta ana yana samun lada riyadu salihin wacce duniya ce bai shiga ba ana karanta yana samun lada da sauran littattafan shi su al-adkar eh yana da littattafai da dama Allah ya sa masa albarka a cikin rayuwar shi ya yi rubuce-rubuce ya yada addini to haka ake so ka yi fatan Allah ya baka rayuwa mai albarka ko da ba ta yi tsayi ba ta yi albarka ka yi wani abu da zai amfane ka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala gane ko to yahudawa wato sai suka dinga nassaba kansu cewa to anan sai Allah yake ba mu labarin cewa suna kiran mu mai da su zo su zama yahudawa wa qalu kunu hudan yahuda kenan daban-daban ne kamar yadda nan malam mai jalalin ya ce ai au littafsir da Allah ya ce wa qalu suka ce kunu hudan au nasara ba wai ba yahude bane ba kun gane ko ba yahuda bane suka ce kai ku zama yahuda ko ku zama nasara ba haka ayat take ba kun gane ko shi yasa malam mai jalalin dan kakkai kuskure wajen fasara ce aulit tafsir au din nan dan tararrabe maka a a tsari daban yahuda suka ce ku zo ku zama yahudawa ta hata sai ku shirya a tsari daban kiristoci nasara suka ce ku zo ku zamto nasara sai ku shirya daban-daban Allah yana kawowa a jillace ne wato ba wai dan sun haɗu ba da tsakaninsu da juna kafin juna su yahudu sun kafirta nasara ko ba haka ba a gurin yahudawa kiristoci menene kafirai ne a gurin kiristoci yahudawa menene kafirai ne bal ma yahudu suna aibata annabi isa alaihi salam wa iyyadan billah mun gane ko to sai suke cewa wato zo wato ku shiga addinin yahudanci shi yasa ana ce wal qa'i wa qa'ilul awwal yahud madina wato yau masu faɗin na farko wanda suka ce kunu hudan ya ce yahudawan madina ne wasani nasarar najiran kamar yadda muka karanto a sababin musu na biyu da suka ce wato a zama nasara su ne nasara na garin najiran kun gane ko su ne suka ce to ku zo ku zama yahuda ko ku zama nasara yahuda suka yi kiran muminai wai su zo su zamto wato yahuda kenan tun lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake kokarin yada addinin yahudanci da addinin kiristanci kenan ba sabon abu bane ba tun annabi na raye ake sallallahu alaihi wasallama yahuda ke kokarin kira zuwa ga addinin su kiristoci suke kokarin zuwa kira ga addinin su amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaza wajen kira yada addini da safai to me yasa mu muke gaza me yasa mu muke ba ma taimako sai ga a kasashen mu ana zuwa ana kira mu kasashen namu fa musulmai sun fa yawa cikin garin musulmi sai ba yahude ko ba nasara yanzu yana musamman kiristoci su zo suna yin da'awar kiristanci amma mu ba ma ma iya kiran a garin namu ba ma iya kiran waɗanda maguzawa ne ba su fahimci addinin ba ma mu karantar da su addini mu kira su zuwa ga da'a wani wancan wanda ba dan gurin ba ya zo ya kira su zuwa ga addini na ƙarya wallahi akwai sakaci ko ba haka ba kaga wannan ya kamata mu tashi dage wajen da'awa idan son samu wanda Allah ya bashi iko ko bai da ilimin da zai samu wanda za su je su karanta da al'umma a ƙauyuka wannan jihadi ya an yi hadiyakal ya an yi hadiyallahu laka rajulan wahidan ko au kama qala alaihi salatu wassalam yace mutum ɗaya shirya guda mutum ɗaya shirya ta hanyar ka wato ya fi a baka jajayen raƙuma Allah ya shirya da mutum ɗaya saboda kai dalilinka ya fi a baka duniyan nan da abin da ke cikinta duk abin da yake cikin duniya mutum ɗaya ya zama musulmi saboda kai ko ya zama ya san addini saboda kai to ya fi a baka wato abin da yake cikin duniya to kaga ya kamata mu dage wajen yada addinin musulunci anan yahuda suna kira da a zo a shiga addininsu wato a zama yahudawa ko wato nasarar su ma suna kira da a zo a shiga addininsu a zama wato kiristoci kun gane ko allah ya ce ƙul lahum kenan ka ce da su lahum ɗin mai jalalai mai ƙara ya ce ka ce da su suwa yahuda da su mai kiristoci a bal ba haka abin za ba ba haka za mu aikata ba kun gane ko abin da kuka faɗa ba shi za mu aikata ba sai ka ƙaddara na tabi'u millata ibrahim a mu za mu bi addinin annabi ibrahim addinin da yake miƙaƙƙe wanda baya da karkata wanda ya saba duk addinan da suka karkace ya tafi zuwa ga addini miƙaƙƙe addinin musulunci shine millata ibrahima hanifa addini miƙaƙƙe wanda yake wato wanda Allah ya yarda da shi sannan Allah ya ce wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim alaihissalam bai kasance daga cikin mushrikai ba kaga wannan yana ƙara tabbatar da maganarsu da suka ce allah ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musulma kaga qur'ani ke fassara junansa kaga wannan aya tana ƙara fassara wannan aya wa ma kana minal mushrikin bai kasance daga cikin mushrikai ba kenan duk kafirai duk nau'in kafirai suna shirka da allah domin duk wanda bai karɓi musulunci ba yana za a sa shi cikin mushrik domin in ka ki bautata ma Allah dole ka bautata ma wani Allah kun gane ko to kaga dole ka zama mushriki da shi yasa Allah ya kore wa annabi Ibrahim alayhi salam shirka ya ce wa ma kana min al mushrikin annabi Ibrahim alayhi salam bai kasance daga cikin mushrikai ba anan mala ibn kathir ya kawo ta yan magana a takaitacciya kun gane ko sai ke cewa da ya ce bal nattabi'u millata ibrahim bal millata ibrahim hanifa sai fassara ce ai la nuridu ma da'awtum ilayhi ba ma bukatar abinda kuka kirawo mu zuwa gare shi ba yahudanci bane ba to ba ma bukata mun gane ko ba kiristanci bane ba ba ma bukata shine malam ibn kafir ya kawo yace ai la nattabi'u la nuridu ma da'autum ilayhi min al-yahudiyya ba ma bukata abinda kuka kira mu zuwa gare shi na daga yahudanci mu ba ma bukata haka wato ya fassara sannan yace wala wan nasraniyya haka nan ba ma bukata abinda ku nasara kuka kirawo mu zuwa gare shi na nasaranci kun gane na kiristanci bal nattabi'u millata ibrahima hanifa bari dai mu za mu bi hanyar annabi ibrahim alaihi salam wacce take miƙaƙiya wato wanda ya kasance shine addinin musulunci kun gane ko sai ya ce ai hanifan din nan mustaqima wato wacce take a tsaye cir wacce take miƙaƙiya ba karkatacciya ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna hanyoyin da suke karkatattu ba hanyoyin addinin musulunci ba ne ba hanyar musulunci ta ce ɗar in ka bita sai ina sai aljanna Allah ya sa mu bita mu samu shiga aljanna sai Allah subhanahu wata'ala ya ce tsayawa sai Allah ya ce to ulu aman kenan a madadin a madadin me yahudanci a madadin ku bi hanyar yahudanci ko nasarananci da suka ce za ku shirya Allah ya kore wannan ba gaskiya ba ne ba ko ba hanyar shirya ba ce ba hanyar shirya ita ce hanyar mai annabi ibrahim alaihissalam addinin musulunci ko to a madadin kiran da yahudawa da kiristoci suka yi muku sai Allah ya ce ƙulu amanna billahi ku ce mu mun yi imani da Allah kaga menene ku yahudawa da nasaranci da nasara ba da Allah kuka yi imani ba ba da manzan Allah kuka yi imani ba ko to ga imani na gaskiya yadda ake yin shi a madadin kiran da kuka yi mana ga kiran Allah Allah ya ce ulu ku ce amanna billahi mu mun yi imani da Allah kun gane ko wa ma unzila ilaina mun yi imani a bisa abin da aka saukar mana menene aka saukar mana alqur'ani mai girma ko wa ma unzila ilayhi wa ma unzila ila ibrahima haka nan mun yi imani da abisa abinda aka saukar wa annabi ibrahim alayhi salam kun gane ko wa ma unzila wa ma unzila ila ibrahima mun yi imani abisa abinda aka saukar wa annabi ibrahim alayhi salam wa isma'ila haka nan mun yi imani abisa abinda aka saukar wa annabi isma'il wa ishaq haka nan mun yi imani abisa abinda aka saukar wa annabi ishaq alayhi salam wa yaqub haka nan mun yi imani a bisa abinda aka saukarwa annabi yaqub alaihi salam wal asbab haka nan mun yi imani a bisa abinda aka saukarwa da jikokin wayannan annaba domin akwai daga ayayansu da jikokinsu akwai ne annabawa ko ba haka ba kama annabi yusuf alaihi salam dan dan annabi ko jikan annabi ko tattaba kunnan shi wato kaga ya zama gaba da baya ko ina annaba kaga dan gata annaba ke to shine Allah subhanahu wataala ce wal asbat da jikokin wato annabawa duka abin da aka ba su na annabta da littattafan da aka ba su to mun yi imani da shi shine wal asbat wa ma utiya musa haka nan mun yi imani a bisa abin da aka bawa annabi musa alaihi salam me aka ba annabi musa alaihi salam shine ne attaura ko ba haka ba shi ne littafin annabi musa alaihi salam hakanan wa isa hakanan mun yi imani a bisa abin da aka baiwa annabi isa alaihi salam wa ma'utiyan nabiyuna haka allah ne ya kaɗe maka ya taƙaita maka sai cewa ma'utiyan nabi mun yi imani a bisa abin da aka baiwa annabawa gaba kida dama annabawan da aka ambata a cikin alkur'ani guda nawa ne 25 ko waɗansu ba a faɗe su ba to duka za mu imani da su a rarrabe za mu imani da su a dunkule to duk wani annabi da Allah ya turo dama ya turo shi da sako to duka mun imani da waɗannan annabawan da kuma abin da Allah ya turo su da shi gane ko kaga kenan a maimakon mu karɓi yahudanci ga abin da Allah ya ce mana mu faɗa mu karɓa ko ba haka ba addini wannan shine addinin na gaskiya yace wa ma'uciya wa ma'utiyan nabiyuna min rabbihim da abin da aka baiwa wato annaba daga gurin ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhu sannan ba ma rabe ɗaya daga cikin su ba ma cewa mun yi imani da annabi Musa ba za mu yi imani da annabi Isa ba ba ma cewa mun yi imani da annabi Isa ba za mu yi imani da annabi Musa ba kamar yadda Yahuda ba su imani da annabi Isa ba kamar yadda Kiristoci ba su imani da annabi Musa ba kamar yadda dukkansu ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ko aqidan musulunci la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wato mu dukkaninsu ga gare su duka da abin da aka saukan musu wato da Allah subhanahu wataala muke mika wuya kenan ga addinin Allah subhanahu wataala muke mika wuya ba ma karkacewa wannan shi ne kuma cikakken imani wato yana daga cikin rukunan imani guda shida imani da manzanni da kuma abubuwan da aka sauka musu na littattafai ba ka bambance ɗaya daga ciki daga ka zaɓe guda ɗaya cikin annabawan Allah misali ma ka ce 25 ɗin nan duk da aka faɗa cikin alƙur'ani ka yarda da su amma wanda Allah bai ba da labari ba ka ce baka yi imani da su ba har yanzu fa baka zama mumini a'a dole sai ka yi imani da dukkanin manzannin Allah har wanda bai faɗa ba kun gane ko wanda ba a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba bayan wannan a cikin imani in ka saboda me yasa aka ce rukuni rukunan imani domin duk in rukuni ya kai miliyan 100 sai ka yadda da miliyan 900 da 99 baka yadda da guda ɗaya ba to duka imanin ka ya rushe duk sai ka yadda da duk la nufarriqu baina ahadin min ba ma bambance ɗaya daga cikin tsakanin su ke mun gane ko ba ma bambance wato wani daga cikin su mu ce mun ɗauki wannan ba za mu mun yi imani da wannan ba za mu imani da wannan ba a abin da ake so dukkan su mu imani da su ga baki ɗaya shine sai Allah subhanahu wataala ya ce wa nahnu lahu muslimun kuma mu wato zuwa ga Allah da annabawansa da manzanninsa da duk abin da yace mu imani gare shi ne muka nika wuya muka sallama wa Allah subhanahu wataala kaga wannan shine cikakken imani wanda duk ya zaɓi abin da san ransa ya zaɓi wani abu ya yarda da shi bai yarda da wani abu ba to bai yi imani ba domin Allah ta ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fis silmi kaffa wala tattabi'u khudwatish shaytan ya ku waɗanda kuka imani ku shiga musulunci gaba gida kada ku ba hanyar shedan domin hanyar shedan shine ka zaɓa abin da ranka yake so ka ba abin da ranka baya so wannan kuma hali ne na yahudawa Allah ya zarge su yace afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'al dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashaddi al-'adhab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun halayya ce ta yahuda ka zaɓi wani abu ka ce ka yarda da shi wani abu ka ce baka yarda da shi ba al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama so ake duk abin da Allah ya ce mana manzo ya ce to a yarda da shi a sallah mun gane ko da wanda ya ma daɗi da wanda bai maka daɗi ba wanda shine imani na gaskiya ba imani ne na gaskiya ba sai ka ce abin da ya kaso sai ka ji wannan ya ce a to mu gwara wannan ɗin da gwara gwara wannan to shi kuma wancan ɗayan ba kenan kaga ba Allah kake bautatawa ba me kake bautatawa son zuciya kuma wannan shine bambancin kafiri da mu'mini ad-dunya sujunul mu'min wa jannatul kafir duniyan nan da kake gani dama kwaso ne ko kurkuku ne ko gidan daure wa dauri ne na me na mu'mini amma kuma menene wa jannatul kafir aljanna ce ta kafiri kafiri wanda bai yarda da Allah ba bai imani da Allah ba wanda baya karɓar umarni gurin Allah baya wato karɓar hali daga gurin Allah shi da yake yin abin da yake so shi da baya karɓar umarni duk abin da ya ga dama zai yi saboda ya saba ma Allah shi ko mumini duk yadda yake son al'amari sai ruba Allah ya yarda da wannan abu ko bai yarda da shi idan Allah ya yarda da shi sai ya aikata idan Allah bai yarda da shi ba sai ya bari ko da ya zuciyarsa tana so sai Allah ya bashi lafiya wannan shi ce bauta ɗin bautar kenan abinda kake so da ba ka so ka aikata shi idan Allah yana so abinda ba wato kana so amma Allah baya so ka bar shi saboda Allah baya so to wannan shine bauta shine ibada kun gane ko Allah ya ba mu dace sai Allah subhanahu wataala ya ce فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون
Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ba mu labari, wato dangane da wato, wato sha'anin Yahuda ko ahalin kita. Yanzu sun kawo magana wacce take ba ta gaskiya ba ko? Allah ya kore ta, ya kawo magana ta gaskiya ko? To yanzu in sai aka yi musu da'awa, kun gane ko? Sai aka haskaka musu hanya in suna da rabo. Sai Allah ce faƙin na amanu bi misli ma amantu bihi faƙad ihtadaw fa ina amanu idan har kun yi imani ya ku yahudawa ko nasara bi misli ma amantum mun gane ko kenan fa in amanu idan sun yi imani kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ake bawa labari kuma su ma a karanta musu su ji mun gane ko fa in amanu idan har sun yi imani kenan ya ku yahuda idan har kun yi imani ya ku nasara idan har kun yi imani da me bi misli ma amantum bihi da irin abin da muminai suka yi imani da shi me muminai suka yi imani da shi shine sun yi imani da addinin Allah shine addinin musulunci sun yi imani da manzannin Allah gabaki daya da littattafan Allah gabaki daya ba su ware wani ba sun ce ba su imani da shi ba ko ba haka ba to in dai har kuna da imani har in kuma fa in amanu idan har kun yi imani bi misli ma amantum da irin abin da muminai suka yi imani da shi kun gane ko to faqadita da to hakika kun samu shirya kaga usulubin alkur'ani ɗazu ne suka ce kunu hudan au nasara mai sai suka ce ta hatar to ga wannan magana ba ta gaskiya ba ce ba ga ta gaskiya fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad hitar idan har sun yi imani da irin abin da ku mu'mina kuka yadda da shi kuka yi imani da shi to faqad hitar to hakika sun shirya ga inda shirya take kenan ku yahudawa da ku nasara abin nan da kuka nuna kuka ce yahudanci ko nasarananci shi ne ya shirya ba shirya ba ne ba ga inda ake samun shirya ina ne ake samun shirya shirya tana nan ga manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da waɗannan mu'minan da suke tare da shi shine ne yadda da addinin musulunci yadda da littattafan Allah gaba daya yadda da manzannin Allah gaba ki daya to in kuma kuna so ku zamto mu'minai ku zamto musulmai ku zamto kuna kan addinin annabi Ibrahim da annabi Yakuba da kuke waƙage da sauran annabawanku da kuke waƙage idan har kuna so ku kasance akan addini na gaskiya na shiriya kamar yadda kuka faɗa to ku zo ku imani da irin imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku zo ku yi imani irin imani da mutanen da suka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke sahabbai ke kun gane ko to idan kuka yi haka tahtaru sai ku samu shirya shi yasa Allah ce ku fa in amanu tunda Allah kaga ayar da muka karanta wannan ta karshe kafin wannan ai Allah ya ce qulu amanna ko billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wa yaqub wal asbab wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun to shi ne imani na gaskiya sai Allah ce to fa in amanu bi mithli ma amantu idan har kuka yi imani da irin abin da wato waɗannan mu'minai waɗannan musulmai suka yi imani da shi faqad hitadau to hakika kun shirya kun ga ɗazu magana ƙarya wacce take ba ta gaskiya ba babu wani kalmar ta akidi da aka kawo mata kunu da auna sara kai tsaye kawai magana ta 'yan tasha ku zama bai huda ku zama nasara sai ku samu shirya magana ɗan tasha kenan babu dalili amma Allah rabbul izzat kun gane ko wanda shine ya halice mu yake kuma kulawa da rayukan mu amma sai da ya sa maka ta akidi ko bai sa maka ba ya kamata ka karba amma sai ya ce fa in amanu bi mithli ma amantu bihi sai ya ce faqade faqade kun ji fa ga fa'ul ga kafun ga kuma dalil faƙadin ta da haƙiƙa kun shirya kalma ce ta aƙidi aka ce lalle idan kuka yi imani da irin abin da waɗannan mummina suka imani faƙadin ta da ba haƙiƙa kun shirya sai da aka kawo kalma haƙiƙa tabbas kun shirya ku kaga mai neman shirya ga shirya ƙur'ani yana kira da bayahudawa da nasara da duk wanda bai yarda da Allah ba to ya zo da duk wani mai shirka da wani boka da wani mashiriki da ɗan tsini to ya zo ya imani irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzo Allah sannan ya samu shiriya ya zamto mumini wanda zai je haɗu da Allah lami lafiya Allah ya ce to fa in tawallaw mun gane ko amma idan kuka karkata kuka juya baya kuka ki bin wannan shawara da Allah ya ba ku kuka ki amincewa da magana Allah mun gane ko to fa inna ma kun fi shiqaq shine fa in tawallaw sai aka karkato da magana da na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da an ce fa in amanu kamar an yi magana da gaiba ne ko idan sun yi imani bi misli ma amantu da irin abin da kuka imani sai aka ce fa qadita da sun shirya to yanzu Allah sai ya ƙara dawowa dan su waɗannan yahuda na lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kiristoci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su san cewa maganar da ta shafi wa'ancan wa'anda suke daban wanda suke iyayensu da kakanninsu ta shafe su sai aka ce fa in tawallau idan kuka juya baya ku yahuda na yanzu na lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ku nasara na lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuka bi irin hanyar wa'ancan iyayen naku da kakanninku kuka juya baya kuka zuwa ku yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuka zuwa ku karɓi wannan imani da aka ce in kun in an yi shi wato za a samu shari'a kuka karkace ma addinin Allah kuka bijire to Allah subhanahu wataala ya ce fa in fa'anta wallahu idan kuka juya baya to fa'anta wallahu fa inna ma hum fi shiqaq walalle su din za su samu kansu cikin rarrabuwa kalmar shiqaq tana zuwa da ma'anoni kamar haka ko dai rarrabuwa ko kace sabani kun gane ko kun gane ko ko jayayya duka ana fasara fa inna ma hum fi shiqaq inda suka juya ba suka ki zuwa su imani da addinin Allah na gaskiya to zaka same su fa Allah ya ce fa inna ma hum fi shiqaq lalle zaka same su cikin waɗannan sufofi cikin jayayya ko rabuwa ko sabani ba za su taba samun haɗin kai shi yasa ga addinin su ya kasa su kusan saba'in da wani abu ko ba haka ba kiristoci da yahuda za ga duka kuma ba na Allah ba ne ba kuma duka wuta suka yi addinin Allah shi ne musulunci shi kaɗai addinin wanda yake rikakken addini ku fahimta wallau fa inna ma hum fi idan suka juya baya suka karkace suka karkace ma gaskiya suka kidawa su ba addinin Allah ku fa inna ma hum fi lalle su suna cikin wato rarrabuwa suna cikin saɓani suna cikin jayayya da juna ba za su taɓa samun haɗin kai ba kuma wannan abin da za su haɗin kai wato rarrabuwar kansu da watsewa su barka ba zai cutar da kai ba Allah zai baka kariya shi yasa Allah ce fasa yakfikahumullah da sannan Allah zai wadatar da kai su wato rashin shigowar su addinin ka addinin musulunci ba zai cutar da kai ba kun gane ko rashin karɓar su addinin musulunci ba zai cutar da manzo sallallahu alaihi wasallama ba Allah subhanahu wata'ala ya wadatu shi ma duk in bayi suka ce ba za su bauta dama Allah ba kansu suka cuta shi sa Allah ya ce manzo Allah fa sai ka hukumullah sannan Allah zai wato wadatar da kai su kun gane ko Allah subhanahu wata'ala zai wadatar da kai su koda ba su zo sun karɓi imani ba to Allah zai baka wadatar wa'annan muminan na tare da kai sun ishe ka ku yi aikin da'awa ku bautata ma Allah ba sai ka damu da su ba mun gane ko Allah zai wadatar da kai kuma ya kare ka daga sharrin su wa huwa as-sami'ul alim kuma lalle Allah as-sami'u ne mai ji ne al-alim kuma masani yana jin duk abin da suke aikatawa kuke aikatawa kuma alimin ne yana sane ya san abin da kuke aikatawa kuma suke aikatawa kenan da shi ne zai muku hisabi a ranar alkiyama abin da suka aikata da abin da kuka aikata da abin da suka kuka faɗa Allah ya ji kun gane ko duk abin da za ku faɗa ko a cikin zuciya ne Allah ya sani ko baka faɗa ba ka ƙudirce Allah ya sani ko ba haka ba kuma Allah zai maka hisabi akan abin da ka ƙudirce in mummuna ne in ka kudurce kafirci da shirka Allah zai maka hukunci a kansa Allah yana sane da shi sami'un ne kun gane ko mai ji ne kuma alimun kuma masani yana yana jin duk abin da bayi suke aikatawa kuma yana sane da abin da duka bayi suke aikatawa ba abin da ya koyi ga Allah babu abin da ke koyuwa ga Allah da ka bayyana da ka asirta duka Allah ya sani duk ɗaya ne a gurin Allah kenan bayi su zamto cikin shirka shi yasa mumini na gari wanda ya kai matsayin muhsin shine wanda yake aikata wato duk abin da zai aikata yana tuna Allah in yana ganin baya Allah baya wato mutane kai ba sa ganin shi ya buya zai tuna ai Allah yana ganin shi sai yake aikata mun gane ko to shi ne ya samu matsayi na ihsani kaiwa matuƙa ne da kuma matsayi babba a cikin imani ka zama murtsi fa in lam takun tarahu fa innahu yarak idan baka ganin Allah shi yana ganin ka sai ka ji tsoron sa a ko ina kake inda ba a ganin ka da inda ake ganin ka kakka aikata abin da Allah baya so Allah ya ba mu ikon aiki da alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu akan imani na gaskiya Allah ka samu kasance daga cikin waɗanda suka yi imani irin na manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai Allah ya samu daga cikin waɗanda za su yi imani irin na manzan Allah da sahabban manzan Allah kamar yadda Allah ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw ko ba haka ba wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq Allah ya tsare mu daga wannan bangare Allah ya ce wa mallahu ba mu karasa aya ba ko mun karasa ko fasa fika Allah wa huwa samiul alim wato Allah zai wadatar da kai su wato zai wato wadatar da kai su sun shigo addinin ba su shigo addinin ba Allah zai wadatar da kai su kuma ya baka kariya daga sharrin su wallahu wa huwa samiul alim kuma Allah mai ji ne kuma masani ne muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani ya biya mana bukatun mu na alkhairi a gashi ana gabatowa lokacin layya muna fatan hajji wato muna fata Allah ya samu daga cikin wayannan kwanaki goma wanda ya kamata mutum ya dage wajen ya amfana da su mun gane ko kwanaki goma na zulhijja ko ba haka ba wanda suke Allah subhanahu wa ta'ala saboda girmansu da matsayinsu sai ya rantse da su ya ce wala yalin ashir shi yasa aka ce babu wani wuri da yake da albarka kamar wayannan kwanaki goma mun gane ko wasu malamai suna ganin ko wunin ramadan da ke su alalama wuni ban da dara wuni saboda man a Allah ya ce wa layali ashar a layal kai daren wato dai a yi kokari a raya wa'annan kwanaki wajen aikata aiki mai kyau na alkhairi da kyautatawa wa da kuma idan arfa ta zo a yi kokari a azumci arfa da falala Allah subhanahu ta'ala ya karba mana ibadunmu ya sa kuma a dace waɗanda suka tafi aikin hajji Allah ya sare musu Allah ya sa su hajjul mabrur wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa laha jaza illa aljanna ba ta da wani sakamako sai aljanna a Allah ya sa mu dace waɗanda kuma ba samu sun je ba Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu gabaki ɗayan mu mu samu mu je mu sauke farin abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك kuma ina cewa wannan shine karatunmu na ƙarshe a wannan gabar saboda balaguro zai kama insha Allah sai dai bayan sallah ba da dadewa ban Allah ya da za a zo a ci gaba da karatu insha Allah Allah subhanahu wataala ya karba mana ya kuma sa mun dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته